أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ممن خلقنا تفضيلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين بايا كأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da yammacin wannan yammaci na juma'a daren asabar dare na 27 ga watan ramadan wato yau muna yini na 26 kenan amma dare ne 27 ne ko? Hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda yau ya yi daidai da 31 ga watan biyar na shekara ta 2000 da shekara 19 a lissafi da ake na aihuwar annabi Isa alaihi salam a cikin wannan gari mai albarka garin Illeda a jihar Sokoto a kuma tarayyar Najeriya. Ci gaba da muke da tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan. Mun kwana a jiya a aya ta ɗari da ɗaya a suratul nuna. Yau za mu karanta za mu tashi a aya ta ɗari da biyu mu karanta ayoyi kamar guda uku mu yi bayanin su da sauran bayanan da suka shafi yan uwa saboda yau ne za mu rufe wannan karatun sai kuma yawancin rai in Allah ya kai mu fatanmu da muke yi Allah ya karɓi ibadodin da muka yi ya kuma albarkaci sauran rayuwarmu ta gaba ya ba mu ƙarfin imani da ci gaba da ibada kamar yadda muka saba yi a cikin Ramadan. a jiya muna magana ne akan abin da shari tashin kiyama Allah ya nuna idan kiyama ta tashi fala an saba bainahum babu wani nasaba da karaka tana wani ɗa ko kare ko uwa ko uba sannan Allah ya ce wala ya tasaaluna ba ma ba sa ma tambayar junansu yau Allah ya kai mu kiyamar za mu ga me za a yi a kiyamar Allah ya kasa mutane gida biyu a ranar kiyama daman Allah ya ambaci kiyama da cewa yau mai izin ya tafarraku rana ce da ake tafarraki a raba muminai a raba da kafirai a raba munafukai a raba masu ikhlasi a ware masu gaskiya a ware marasa ita su masu gaskiya da tanadin da aka musu marasa gaskiya ma akwai masarkinsu daidai irin nasu rashin gaskiyarsu fatan da muke Allah tsare mu daga cikin masu rashin gaskiya. Wannan yana ɗaya daga cikin wurare a giya da muka yi magana wanda wani baya iya kulawa da wani. Sai ka gani Allah ya yi, shi ne awon kaya da za a yi. A lahira za a yi awon aikin da mutum ya a duniya. Shi ne hisabi da bincike, a bincika su, a ware na kirki daban, a ware na banza daban. to sai a ɗora su kan sikeli sai a auna dama Allah ya tabbatar mana shi awan a kiyama sikelin gaskiya ne yake cewa wal wadan yawma idin والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Allah yana cewa wal wadan yawma idin alhaq shi wato sikeli da za a yi awo na ayyukan bayi a ranar kiyama gaskiya ne shi kanshi sikelin gaskiya ne Allah yana cewa wani da'ul mawazin ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Allah ce wani da'ul mawazin alkista muna ake muna tsora musu ma'aunin adalci a wannan ranai shi kanshi ma'aunin na adalci ne to shine anan Allah ke cewa faman saqulat mawazinuhu فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Allah ke cewa faman saqulat mawazinuhu wanda aka auna kayan shi ma'aunin shi da ya zo sai ladan sai ya yi lalata shi yawa abin kirkinsa ya abin tsiyaɗinsa yawa alkhairin shi ya zarta sharrin shi da haka sai sikelin ya ɗaga sama ya nuna wannan mutumin yana da lada fiye da zini wannan kuma fiyayya ko da da kashi ɗaya ne ko da da lada ƙwaya ɗaya ne idan dai akwai hiyayye diyyar da take to shikenan an samu nasara Allah ke cewa man saqulatu mawazin wanda mawazin din shi ma'aunin shi na lada saqulat yayi nauyi fa ulaika humul muflihun ire-iren waɗannan su ne masu cin nasara a gaban Allah dan su ne 'yan aljanna domin kai tsaye idan aka auna alherinka ya fi sharrinka yawa to ko da kana da wata da wani sharrin to aljanna za ka to a nan ne ake kaga nan ne bambancin ahli sunna da wanda ba ahli sunna ba irin wanda suke cewa ai mutane biyu ne ko dai ya zamanto kafiri ne kai zalla ko ya zamanto mumini ne kai zalla kamar misali khawari da mu'tazil wanda suke cewa wai ba an samu mutum ba wanda za a same shi in dai mumini ne sai dai a same shi ɗari bisa ɗari wanda kuma babu haka ko kuma in kawai ya yi zinihi to ya zama kafiri wannan ba aƙida wace ta musulunci kuma ba ƙur'ani bai goyon bayanta abinda ƙur'ani yake tabbatar mana wato Allah mai adalci ne idan a matsayinka na musulmi ka yi aiki na kirki za a rubuta wannan aiki idan a matsayinka na musulmi ka saba wa Allah za a rubuta wannan saban da kai wannan sabanka da ubangiji ba zai kore ka ba daga da'irar musulunci za a rubuta kirkinka da menene da alhakinka ranar tashin kiyama in aka zo sai a auna wanne ya fi yawa wanda ya fi yawa can wajen kai idan kirkin ka yi yawa kai tsaye za ka wuce aljanna babu biyawa ko ina idan kuma aka yi katari mugun katari kenan lalata ce ta yi rinjaye to cikin ɗayan biyu wa'in ma Allah in ya ga dama ya yahi dan in ya yahi bane zai ce dan mika yahi wa'in ma Allah ya ce bai yahi bai amma a tahi da mutum wuta a azabtar da shi gwargwadon wannan laifin kuma sai Allah ya fidda shi dalilin imanin shi da yake da kai tunda shi musulmi ne ko ba dade zai je aljanna ba zai dagoma ba irin da kafirai suke dagoma a wuta yau in an yi haka ba a bambanta ba kenan tsakankanin kafircin da imani kuma wannan sanannen abu ne a shari'ar musulunci ana samun mutum ɗaya yana da zunubi yana da ni yana da lada dalilin ma da yasa ake awo kenan domin ai kaga annabawa ba a musu awo to mi za a auna alheri suka zo da shi ɗari bisa ɗari haka nan kuma kafirai zalla kuma ba a musu awo to mi za a auna sharri suka zo ɗari bisa ɗari ba abin da za a auna duk lokacin da kaga an ɗauko suke ne za a yi awo to musulmi ne za a ma wanda yana da abin kwarai yana da abin tsiya to kenan in aka yi haka za a yi wannan awon kuma yadda ake awon malamai suka ce menene ake aunawa ibadodin da muka yi ne ake maida su kamar kaya a dora wasu ka ce eh wasu ka ce a'a yadda lamarin yake ana rubutawa mala'iku ne suke rubutawa haka dama Allah ya gaya mana wannan mala'iku in sun rubuta ba a cikin takardar da rubuta ba to wannan takardun su ne za a tara in aka zo ne a dora su kan suke wannan suna dauke da lada wannan suna dauke da alhaki to wanda suka yi rinjaye can za a yi to akwai wani lokacin da zaka ga tarin takardun na zinihi a ido sun yi yawa amma kuma a wajen kima ladan sai ya yi rinjaye kamar yadda za a zo da wani mutum hadisin bitsatsa ya nuna yana da mujalladat na zinubai da ya yi wannan mujalladat ɗin iyakar tsawon idan ka tare littattafan ne don haka nan in aka zo Allah tambaye shi abin da ke cikin wanda littattafan kana da musu akan ba kai kai ba akwai ƙari da aka ma ya ce a'a ya rarrabe shi yayi har ya sallama ya hallaka sai Allah ce to kana da wani lada ce a a bani ya ubangiji sai Allah ce to akwai ladanka guda a je a dauko shi sai a je a dauko wata warka in an ce warka shine dan guntuwar takarda ya ce la ilaha illallah khalisan li wajhillah so daya an rubuta ladan idan aka kawo zai ce ma ubangiji ya Allah yaya za a lissafa wannan manya-manyan takardu ko manya-manyan littattafai masu nauyi a kawo wata takarda warƙa ɗaya wani ai ko ba a gwada ba an san wancan sun yawa shi da kanshi zai faɗa haka Allah ce a idan aka ɗora ma latibihin da la ilaha illallah sai wannan la ilaha illallah sai ta rigayi wancan mujaddadat na sayyi'at albarkar da saboda in an faɗe ta tsakani da Allah da iliminta da sharaɗanta an gaskanta ta an yi aiki da ita to tana iya tserar da mutum dillahin da yi sannan kuma banda, banda ma takardun ayyuka shi kan shi mutuma akan ɗaukar shi a ɗora shi kan sikeli tare da aikin shi amma ba wai girman jikinka ba ne yake gwada nauyinka akwai mutum da zaka same shi kanta neman ƙato amma in aka ɗora shi saburo sai ya rigaye shi akwai mutumin kuma da zaka same shi dan karami idan da za a dora shi da dutse ya dutsen nauyi ai abin anan a yadda yake nauyin imanin ne yake da nauyin ina za a samu wannan misali wata rana Abdullahi dan Mas'ud iska ta kan daga gyautan da yake daure kun san larabawa ba irin mu bane a can da zane daura shi ake maza suke daura zane wato ba wando bane ake dinkawa to iska takan iya ɗagawa shi kuma mutum ne mai ƙaramin jiki ‘yan cinyoyinsa ma gaba ɗaya ba su kai ba damtsan hannun wani har sahabbai suka yi dariya manzo Allah gane ne suke ma dariya siririn takar kawai ce suke ma dariya sai manzo Allah ke cewa kuna mamaki kun abin yana yana yana ba ku mamaki ko kun ganshi da karamin jiki ko yace to wannan dan karamin jikin nashi ranar kiyama in aka dora shi sikeli ya hi dutsen Uhud nauyi saboda ya cika cikin shi da sunna ashe ba gumdin ba ake kallo me ake kallo wane ne mutumin ko a duniya ana irin wannan awa sai ka ga wani mutum in ya kai tun da kake yaro wajen shekarar ka talatin a wata ma'aikata kana gadi ko kana masinja sai yaro ya je ya gama karatu a koriya ta kudu ya dawo da digirin shi a zo a ba shi daraktan wannan wurin radda ya zo ran nan ya hika albashi yau ya kama aiki kai kuma shekarar ka talatin amma ya hika kuɗi kuma ya hika mukami kuma shi zai shi za ka ma gadi shi za ka buɗe ma mota shi zai kira ka ya aike ka da nan da me ake da dadewa a wurin ko kuma da kiman mutumin ai kaga kiman mutumin da ni ya karanto to haka ma lahira wane ne aka dora kansa kenan mai cikakken imani na ikhlasi a cikin zuciya yakan nauye ya sake ni to wannan shine awan da ake amma wani za a dora shi da shi da aikin shi da komi nashi gaba ɗaya fanko ne sharrin shi ya yawa sai a wayi gari sharrin sai ya rigaya shi yasa ubangiji yake cewa faman saqulat mawadinu fa ulaika humul muflihun sai ce wa man khafat mawadinu ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Allah ke ta wa man khafat mawazinuhu wanda ma'aunayyan shi sikelin shi na zanihi yayi nauyi na lada babu nauyi babu lada da yawa shi ma an dora shi babu ikhlasi babu kima da haka zunubin ya yi rinjaya. Allah ce, To, irin waɗannan fa'ula'ikan ladina khasiru an fusahu, su ne wanda sun rige sun yi asarar kansu, asarar ba ta kuɗi ba, ba ta mukami ba, ba ta aiki ba, ba ta wani gida ko ƙadara ko dukiya ba, gaba ɗayan shi ya zama asara shi karan kanshi. Fi jahannama, me yasa aka ce ya zama asara? Saboda cikin jahannama ne khaliduna zai dawwama. aiko duk wanda ya dawwama a jahannama ya zama asara dan ita jahannama gida ne wanda ba a rayuwa ba a mutuwa gida ne wanda babu nutsuwa babu albarka gida ne wanda yake na bala'i kuma babu wani bala'in da ya taba kai irin shi ba za a san irin bala'in ba Allah tsare mu da shi dan haka nan kaɗan daga cikin kwatamtan da da Allah yake mana na bala'in sai ke yake ta tarhujuha kumun nan ترفع وجوههم النار وهم فيها كالحون Allah ya ce tarko juhakumun nar sai ga fuskokin yan wuta suna babbaka da wuta suna ci wato fuska da take mai tsada mai kima za a ga ta kama gangam da wuta tana ci wahum fiha kalihun sannan a cikin wutai kalihuna an ja leban wannan na ƙasa an ja shi an tsaga shi yayo ƙasa an kama wannan na sama an ja shi an tsaga shi yayi sama wato an bar haƙoran da yau kaga wannan leban akwai rihin asiri ya sa ɗan adam yana kyau idan da yanzu za a yanke wannan abin a yanke wannan alin to mutum ba zai kalli ba aka bar haƙoranka a waje ko to mutum ba zai kalli ba to kuma haka ɗin za a mishi kuma sai a rinka sa wuta daga nan tana wuta daga dubura shi kaga duk wani nau'in azaba inda akwai wani abu gaba da mutuwa da yayi ta to ai kaga wannan asara ce to Allah yana samar da mu irin wannan abin da yawa dan mu ɗauki matakin gyara a duniya kafin ranar ta zo aka gaya maka abin da za a yi wanda ita ce doka ta Allah shi Allah in zai kafa doka sai an gaya maka ba a kaza hukuncin kaza kaza ne ba rana ɗaya ba ba rana biyu ba ba uku ba saɓanin hukuncin duniya baka yanzu tun da ake a 'yan Najeriya in ka kasa su ɗari kashi tamanin da biyar ba wanda ya san duka constitution din Najeriya daga farkon shi karshen shi sai ka taka doka sai a rike ka kawai kai baka san dokar ba ba a taba karanta maka ita ba a ce ba karka yi rana ɗaya kawai za ka yi abin da ka saba yi a ce ka taka doka ta ina yaushe aka yi ta duk baka sani ba da za a yi ba a gaya maka ba ba wani hujja kuma ta ta zama doka a kanka to kaga irin wannan babu adalci amma a wajen ubangiji duk dokar da Allah zai yi zai kafa dokan ne ya gaya ma mutane hukuncinta da yadda za a yi a barta da abin da ya kamata a yi su wannan kaga tsabar adalci ce da haka irin waɗannan mutane ga halin da zai same su Allah ya gaya mana wannan halaye ne don mu gyara rayuwar mutum a duniya tunda muna da sauran lokaci kun ga yanzu muna cikin ramadan wata ne Allah ya sanya mishi albarka na ɗaya a wannan watan ana lullun kaladan da kake da ake ba mutane in sun yi aiki abu na biyu Allah ya ɗaure manya-manyan kangararin shaidanu albarka ta uku Allah ya kukkulle ƙohohin wuta albarka ta hudu Allah ya buɗe ƙohohin aljanna albarka ta biyar Allah ya linka gafara da yake ma masu laifi ya kuma linka adadin yawan wanda yake ‘yan sai ce waɗannan ba su ba wuta, ya kuma lillinka biya da yake mama in kai abin da za a baka lada goma yanzu ana iya baka miliyan goma. Sannan kuma a cikin wannan wata, musamman wannan kwana goma na ƙarshen, Allah ya ƙara linka abin saboda lokaci yana ƙurewa, Allah ya ƙara linka abin. A wannan dalili ne ma ya sanya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake ba mu labari ko aka ga ya yi wani aiki aka tambaye shi me dalilin aiki ya yi addu'o'i ko kuma ya yi amin ne sau uku ba mashi addu'a ba sai aka tambaye shi mun ga ka yi amin amin har sau uku menene ya faru ba mu taba gani kana haka ba sai ce mala'ika jibrili ne Allah ya aiko shi ya ce ya zo ya yi wata addu'a ni kuma in ce amin. Kaga shi mala'ika jibrili umarni aka ba shi, shi manzan Allah da zai ce amin umarni aka ba shi, da mai yin addu'a, da wanda yake cewa amin, dukkaninsu ba addu'a ba ce suke, to kalli girman wanda suke addu'a. A halitta Allah babu kamar su. Shi wannan ɗayan da zai yi addu'an mala'ika jibrili ne. kar ku manta shi ne mala'ikan da Allah ya yi shi amintacce a cikin mala'iku. Babu wani mala'ikan da ya bi shi kima da martaba da daraja a wurin Allah. Kenan amintaccen Allah babban amin wanda Allah ya amince mishi zaɓaɓɓe a wurin shi, to shi ne ya aiko ya addu'a. Kuma sai Allah ya ce a zo a wurin inda za a yi addu'a a masallacin manzan Allah. kalli masallacin tukun daidai mambarin manzan Allah a bisan shi ne za a yi addu'a wanda mambarin wannan na manzan Allah nan ne farauta tsakankanin shi da ɗaki da wannan mambarin da ɗakin da ɗakunan matan manzan Allah dausayi daga cikin dausayin aljanna addu'a a wannan wurin ibada a wannan wurin ta fi kowa wurin ya fi ko'ina daraja to amma sai aka zo wurin ka kalli jibril da daraja shi kuma ka kalli mai cewa amin din da daraja shi sai ka kalli wurin da garin da zamanin ka kalli waɗanda suke mamu a wurin juma'a kuma sai ka kalli an yi addu'a ranar juma'a an tara abubuwa masu albarka da sharaɗai na karɓa addu'a fiye da kake zato na farko mai addu'an mala'ika ne la ya asuna Allah ma'amarakum a mala'ikan ba ƙaramin mala'ika ba ne shi ne jakadan Ubangiji, amintaccen shi wanda yake ba shi wahayi ya kai ma annabawa gaba ɗaya. Shi kaɗai ne Allah ya amince ya kai ma annabawa yi, kaga wannan yana nuna ba mala'ikan ne kai shi. Sannan kuma sai ya ce ya zo ranar Juma'a, kuma da ya je sallar Juma'a, daidai lokacin da liman ya hau mambarin Juma'a, daidai kila awar da ake tamani daidai lokacin nan ne sa'ad da ake karba addu'a daidai lokacin da za a yi hudu ba daidai lokacin da komai ma an haramta shi sai ibada wannan daidai lokacin da hatta da mala'ikun da suka zo sallah masu rubuta ma wanda suka zo da wuri lada sun daina rubutun sun shigo sun zauna za su saurari hudu ba kenan mala'ikun suna nan ga mala'ikar jibril ya iso ga annabi Muhammad ya iso a ranar Juma'a a masallacin mandan Allah a Madina garin mandan Allah kai sharaɗai sun cika sai aka ce ayi addu'a kai ka san wannan addu'a tsakani da Allah karɓaɓɓa ce to amma fa addu'a da aka yi Allah wadarai ce aka ma wasu mutane ka tabbata wannan mutanen ko lalle Allah ya wadaran su shi Jibrilu zai ce Allah wadaran mai aiki kaza ba sunan kaza aka ma ba in ka ga dama ka je wurin kaya aikin ka shiga in baka so sai kai tafiya ka gewaye kana da dama sai aka ce Allah wadaran wanda Ramadana ya tsaya daga farkon shi har ƙarshen shi amma ya gagara ya aikin da zai samu gafara bayan Allah ya, ya baza gafarai ana neman ina mai kamsa ga mai bayarwa ina mai san gafara ga mai yin gafarai ina mai san arziki ga mai ba da arzikin ina mai san a rufa mishi asiri ga mai yin asirin ina mai ga, ga wanda yake so a roƙe shi yake jin haushi in ba a roƙe shi ba shine Allah yana cewa a roƙe shi musamman a wannan watan sai kai ka yin komai wala qiyamul layl wala karatun alqur'anin wala zikirin wala sadakai wala zumuncin ba abin da kai ko marayun komi ba abin da kai har watan ya ƙare kai ƙila ma banda taɓar gaza da wasu ciye-ciyen amana ba abin da kai to kaga duk mutumin da zai samu kanshi haka a matsayin shi na musulmi ana ta wa'azuzzuka ana ta kira ba dare ba rana rediyo talabijin a'a a masallatayya da safa a yi da yamma a yi da dare a yi amma shi duk wannan kiran bai jayo hankalin shi ba ya sa shi ya dawo ya yi ayyuka na alheri tsakaninku da Allah wannan mutuma akwai mai saurin kai kamar shi domin duk abin da za ka yi a cikin wannan watan sai an lullunka maka ladan kuma duk musulmin da ka sani a wannan watan sai Allah ya haɗa shi laitar kadari saboda in dai an yi magariba da kai cikin jami'i ai asuba da kai cikin jami'i to ai an kasa ka ai isha'i da kai cikin jami'i ai kasa wani kadari Allah ita in dai wannan rana ko ma wace rana ce ai tana farawa ne daga faɗuwar rana magariba har zuwa ke tawa alfiyar. Isha'i ana yin ta wani lokaci ne, cikin dare, lokacin da ya turkar yana nan. Wannan isha'in da za ka yi, to daidai take da isha'in shekara tamanin da uku. To amma ban mamaki wani ya ƙi zuwa jam'i, kuma ya gaza yin ta shi daidai, ya kada cika sharaɗanta ya yi ta a kasalance irin ta munafikai duk wannan ladan da ake samu shi bai samu baɗe ma kuma duk wannan kira da aka yi ta yi marayu marayu marayu shi ba harkar shi bane shi ƙara ma cutar marayun yake to irin wannan he da Allah he malaikar jibril ce Allah wadaran shi sai aka ce ma annabi ce amin dan addu'a ta yi ƙarfi yace amin sai nabi sai aka ce duk mutumin da Allah ya hore mishi yana da iyaye, uwar shi ke da rai ko uban shi ko duka. Tsawon lokaci baka yi aikin alherin da za su yi ma godiya ka samu aljanna ba. Saboda duk abin da za ka yi ma babanka ko innaka na alheri, idan dai ransu ya ji daɗi ko su yi addu'a ko ba su yi addu'a ba, in dai sun gamsu, to shi kenan Allah ya sani. Nauyin da Allah ya ɗora maka daga kasarke shi ya sani, za a rubuta ladan ba wai sai shi wanda aka ma aikin ya gane ba to barantana kuma ya addu'a barantana ya ce na gode uba ya ji ɗan nan nashi ya ya mishi gata ɗan nan nashi ya ruwa mishi asiri ƙaramin arziki ne uwa ta shi gaskiya alhamdulillah ita tana da ɗa in dai akwai wane ba shakka ba ni cikin matsala sai dai abin da Allah ya kaddara wanda bai da ikon shi da Allah karamin alheri ne wannan kana iya ka kokarin ka wajen raya wannan to kaga wannan wani babban alheri daga ƙarshe na uku shine aka yi addu'a akan mutumin da Allah wajen mutumin da za a rinka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma baya yin salati baya ma annabi salatin yana ruwa shi ma wannan mutum ne lalatacce wanda bai kyauta ba to ake takaita kenan irin waɗannan ayyuka na alkhairi da irin wannan zamunna da Allah ya bamu da irin wannan kwanuka da lokuta da Allah ya sanya a zamanin al'umma annan Muhammad zamanna ne masu tsada masu albarka wanda in muka yi amfani da su za mu kai tudun mun tsira wanda idan muka rike su kuma mu yi kokari mu biyo bayan ayyukanmu na azumi da ayyuka na alkhairi mu yi kokari ya azumin nan ya zama kamar an kai mu wani training ne wata makaranta ce an mana kwas mun iya mun koya mun koyi ƙiyamun laili ko da shafa'i da wutiri ne ya zamanto an mana kwas an mana training mun kar- mun koyi karatun alkur'ani ko da shafi ɗaya ne shafin takarda ɗaya ne ya zamanto muna karantawa ya zamanto wannan azumin ya saba mana ya koya mana ciyarwa ga 'yan uwanmu da makwabtanmu ko da kaɗan ne abin da hali ya kama wannan ya zamanto mun yi tazarcen wannan aiki na alkhairi bayan azumi da fatan 'yan uwana musulmin garin illera ina mana fatan alkhairi ina kuma yin godiya ta musamman ga uwar kungiya ta ƙasa da ta turo ni wannan gari ta zaɓa mini wannan gari wanda na ji daɗin rayuwa da zama da wannan gari a wannan gari da mutanen wannan gari. Haka ina godiya ga Allah mahaliccinmu, ina godiya ga shugabanninmu, ina godiya ga uwar ƙungiya ta Izala ta ƙasa da kuma ta jihar Sokoto da kuma uwar ƙungiya ta nan Ile da local government da sauran 'yan uwa malamai da sauran shugabanni da 'yan agaji da masu halartar wannan wa'azi yara da manya maza da mata ina musu godiya da fatan alkhairi mun gode wa Allah ina gode muku sannan a girmamawa da kuka mu kun karrama mu kun karɓe mu a mazaman a matsayin ba a matsayina na babanku da ni da alaramma muna gode muku Allah saka muku da alkhairi Allah haɗa mu da ku gidan aljanna Allah karɓa mana ibadodinmu Allah ka ka mana ƙarshen wahalhalinmu na duniyar lahira muna amfani da wannan dama mu isar da godiya ga 'yan uwa ɗaiɗaiku da suka ba mu masafkai an yi kokari kwarai alhamdulillah wani dan uwa ya ba mu masarki wannan ba abin da za mu ce mishi sai dai Allah ya mashi masarki a aljanna sannan akwai dan uwa shi habibi ya yi wa alhalu da mu duk da sana'o'in shi ya bari ya dawo duk inda za mu je shi zai kai mu kuma bai taba makara ba sai dai ya jira mu muna nan mu ba ma yin komi amma kowane lokaci zai zo gaskiya muna jinjina mishi haka muna jinjina ma shugabanni da kuma na agaji yadda suka kula da mu muke tare da su ko da yaushe suna ɗebe mana kyawaya suna yi mana hidimomin da gaskiyar lamari inda kuɗi za mu bada ba mu san ko miliyan nawa za mu kashe ba kan wannan hidimin haka abin da ya mu ce Allah shi ba ku lada Allah ya gafarta mana da mu da ku gaba daya kuma a takaice ina a madadin kaina da dan uwana amini na adaramma da muka wannan karatu da ku tare da shi ina godiya ga Allah ina godiya gare ku Allah saka muku da alkhairi Allah haɗa mu a gidan aljanna Allah karɓa mana ibadodinmu Allah ya albarkaci wannan gari da imani Allah ya shiryar da matasan wannan gari maza da mata Allah ya ƙara muku ƙarfi a wajen rike sunna Allah ya hane ku daga ayyuka na bid'a da sabon Allah Allah ya sa mu arzikin ku albarka Allah ya kare ku daga fitintunu da sharrika haka godiya muke muna cewa wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
cewa dama muna da jadawali da kuke yi idan za a yi wannan bukin insha Allah to malam ya kusan kai kai ne wato inda na shi jadawali saboda duk abin da na san zai faɗa a cikin wurin da aka ba shi kusan ya faɗe shi a cikin ainihin ƙarshen tafsirin nan a cikin jadawalin mu na bana kamar yadda muka tsara shi a sai ya zan hadari ya ɗan wato bata eh, tsarin da aka yi bisa ga zaton gwamnati idan to ya canja idan ah, duk da a yi wannan automatically da aka ga hadari to ba za a ma hito ba gaba ne wannan kowa ya riga ya san shi to sai wannan ya ɗan sa rashin hitowar mu cikin lokaci ya sa ya- a tsarin ya ɗan samu canji amma dai tun da alhamdulillah ne har yanzu muna nan kuma gashi an taho Allah so zai dake a cikin tsarin mun mun ba dama mun tsara cewa malam zai yi tafsirin aya sun san biyu ko uku sannan sai mu shiga program namu gashi yanzu malam ya yi tafsiri na ayoyi masu yawa mu san minti talatin alhamdulillah cikin a jadawalin mu na biyu akwai jawabin maraba da kuma kaddamar da shugabanni a gabatar da ainihin maye maye baki da muka ga musu da su alhamdulillah kowa ya riga ya gabata wannan an wuce in Allah ya so sai a jadawalin mu na uku shine jawabin shugaba na kungiya na wannan gari kamar yadda ya saba shi kowace shekara ga yan uwa musulmi mahalarta wannan tafsiri a na karshe sai mu ba malam dama da ya bayani jawabi da kuma gargadi na uba na kaka da remu mutanen Ilela da kuma godiyar nan da ya yi ta ƙarshe wanda yake mala ya riga ya gabatar da nashi to sai in ce abin da ya ɗan rage bisa ga takaitawa shi ne jawabin da shugaba zai gabatar muna dukkaninmu a sannan sai mu rufe da wannan tafsiri sai kuma mu yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shekara mai zuwa insha Allah muna kamar yadda da yan uwa suka sani cewa shugaba na wannan kungiya da ya wuce ba kowane lokaci zai gabatar da ainihin irin wannan jawabi sai godiya ta musamman ta gabata da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke kaga halitta daga babu haka kuma godiya ta musamman a bisa ga ni'ima da falalar da Allah subhanahu wa ta'ala yi mana ta ganin kamar musulmai kuma cikin musulmai ma muka ga kamar cewa ahli sunna wannan ni'ima ce wadda gaskiya ya kamata mu ƙara jinjina mu Allah mu kuma gode mashi haka kuma Allah ta'ala muna ƙara gode mishi bisa ga ni'ima ta rayuwa da ya yi mana yan uwa da yawa da suka ga Ramadana na bara ba su ga Ramadana na bana ba waɗansu sun ga Ramadana na bana amma kuma da farkon Ramadana Allah ya karbe su waɗansu kuma an amshe su goma na basu waɗansu an amshe su goma na tsakiya waɗansu cikin goma na ƙarshen nan ma aka amshe su ba su samu wannan falala da muka namu mun gode Allah yan uwa jama'a musulmi kamar yadda kuka sani cewa adabi ko kuma jagoranci na wannan kungiya dama shine takenta karatu da kuma karantarwa la'akari da wannan a yassa kungiya ta ƙasa kowace shekara takan ainihin zauna idan ramadana ya kama a tantance malamai a matakin ƙasa a tura su a matsayin jihohi waɗanda za su wakilci shugaba a can shugabatar da tafsiri haka kuma a matakin jiha su ma za su tantance malamai na wannan matakin jiha su tura su a ƙananan hukumomi da za su wakilci shugaba na wannan jihar domin gabatar da tafsiri a waɗannan ƙananan hukumomi haka kuma a matakin ƙananan hukumomi mu ma za mu zauna mu tantance namu malamai mu tura su a ƙauyukan da muke da domin su wakilci shugaba na wannan wurin domin gabatar da wannan karantarwa wadda take ita ce hadafin wannan tafiyar. To da aka yi da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ta yi ikonta da iyawarsa bana sai ya kaddari kungiya ta ƙasa ta yi nazari an ka zakulo muna wani irin babban mujahid wanda ya sha gwagwarmaya wajen tabbatar da sunna a Nijar da Najeriya da kuma Afirka gaba daya. Abubakar Zandar aka turo shi a Ilela a matsayin mai tafsiri. Tare da shi kuma sai aka turo mana wani shi ma jajirtaccen alaramma wanda ya taso tun daga Ka- Saminaka ta Kaduna ta jihar Kaduna domin ya jama malam karatu. Alhamdulillah wajen gabatar da wannan karatu akan makallahu ya yi kokari kwarai da gaske wajen sa hikima wadda Allah ta'ala ya kore masa domin gabatar da tafsirin nan don a samu fahimta da gamsuwar yan uwa shi ma alaran ma ya taimake shi kwarai da gaske wajen kawo ayoyi domin ganin cewa an fassara qur'ani da qur'ani ko kuma qur'ani da sunna ko da kuma bayanai na magabata waɗanda sun kai daidai da sunna Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana rayuwa albarka haka kuma kamar yadda yan uwa suka sani cewa a shugaba yana kira gare su cewa su sani ubangiji su ga hana wata ala da ke cikin ramadana din nan da muke shi ne kuma haka ubangijin da ke cikin sauran watanni da shekara saboda haka an yi ramadana an gabatar da ibadodi kala-kala irin su halarta wajajen karatuttuka kala-kala tafsirai kiyamun laili karatun alkur'ani sadaka da dai taimaka mu marayu sauransu wanda yake shugaba yana kira gare ku cewa kar ku yi wasa da wannan dama kamar yadda mala ya faɗi ku ɗauka cewa wannan ramadana wani wata makarantar training ta muka ce mun yi training ɗin abubuwa to kar mu yarda dan bala'i ya sake mai da mu dokin mu mai tsaro Allah shi barka ya shi.
mu yi amfani da wannan dama ta ganin cewa yadda muka tsayu ga ibada a cikin watan nan na ramadana mu ga cewa mun biki haka nan kuma mai fata Allah ya guda mana wannan ramadana haka nan haka kuma yan uwa su sani cewa a wato addinin musulunci addini ne wanda ke bukatar dogaro da kai da kuma tsayi da dogadogai don haka shugaba yake kira ga yan uwa cewa har yanzu yan uwa su sani cewa addinin nan bai yi da maula bai yi da zaman banza a rungumi sana'o'i ƙanana da manya domin ganin cewa mun dogara da kanmu kuma mun ɗauki addinin nan mu da kanmu ba sai mun zama liability ga wadansu ba yan uwa jama'a musulmi kamar yadda kuka sani cewa a dukkanin a, kokarin shugaba na ganin cewa a, mun gabatar da ko kuma mun yi daidai da hadafin can da kungiya na cewa a karanta a kuma yi karatu mun yi kokarin kirkiro makarantun ne a wannan garin wanda muna da fata cikakke na cewa insha Allah za mu yi kokari mu samu primary mu samu secondary kai har jami'a in Allah subhanahu wa ta'ala ya hore akwai rayuwa in Allah sosai mun samu Allah ya gwada mana.
wanda yake kamar yadda kuka sani cewa muna da karamar secondary school wadda take ta kunshi mata da maza amma mata daban kuma sashen maza daban wannan karamar secondary school Allah ya girmamar da ita ya zuwa babbar secondary school ita ma sashen mata daban sashen maza daban shirye-shirye sun kan kama yanzu halin da ake ciki na ganin cewa an kirkiro primary school wadda take mata zalla kawai za a karanta su a cikin wannan primary school insha Allah yan uwa dukkanin waɗannan abubuwa na ci gaba da ake gabatarwa a wannan garin gaskiya ba za su samu cika ba sai tare da goyon bayan da kuke basuwa don haka shugaba yake godiya bisa ga goyon bayan da yan uwa suke basuwa a kowane irin mataki ya don haka da ya kira gare mu cewa haka kuma ya roƙe mu cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba da wannan aiki da sauran ayyukan da ake gabatarwa duka gaba ɗaya sai ya jinjina ma waɗansu mutane ko waɗansu yankuna na mutane ko dukkanin mutane bisa ga goyon baya da suke basuwa mataki bayan mataki ma'ana kowane da irin nashi goyon baya da yake basuwa bisa ga wannan da ce shugaba na karamin hukumar banki ta ilila mun fara karatu da shi nan wurin ga kusan koyo su sai ya taho muna roƙon Allah ta'ala ya mashi jagora ba mu gushe ba yace yana jinjina mu masarauta ta ainihin garin ilila bisa ga goyon baya da suke bamu dukkanin sha'anoni na addini suka zo za ka iske su in ba a same su gaba gaba dai za a same su dai masu cikakken goyon baya bisa ga abubuwan da ainihin za a gabatar da addini wannan abin a, yabo ne in Allah ya so haka kuma ya ce shugabanmu na ƙasa a, Sheikh Abdullahi Balalo bisa ga kokari da tunani da yake na da jayo mu wannan kungiya shirarwa waɗanda ke sata ta ci gaba a matakin ƙasa a matakin jiha har a matakin duniya gaba ɗaya. muna roƙon Allah ta'ala ya mashi jagora ya ƙara mashi basira da fasaha da cewa wannan gwamnati- Allah ya ƙarƙare shi.
haka kuma shugaba ya ce ba zai yi ƙasa a gwiwa ba har yanzu nan sai ya gode ma shugaban kwamitin da'awa na ƙasa bisa ga kokari da Allah ya yi mashi ga shi don tishi malam amma dai insha Allah ku gwagwara maya kowace iri ta taso za ka iska da su ciki an yi dai sanda aka gare shi ne ya sa muka samu abinda muka samu a yanzu na wato muka ga malam Muftar Zandar a gaban wannan teburi yana gabatar da tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi haka kuma shugabanmu na jiha a malam Muhammad Awad Romo shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya mashi jagora ya saka mashi da alkhairi bisa ga jajircewa ga waɗansu abubuwa na addini da yake yi Allah ya saka mashi da alkhairi haka kuma shugaba na wannan gari a Alhaji Muhammadu Shehu Gwarko shi ma bisa ga goyon baya da ayyuka da taimako da dukkanin abubuwa ne da jagoranci da kuma kirkire-kirkiren abubuwan ganin cewa kungiyar nan ta ci gaba shi ma yana iya kokarinsa Allah ya saka masa da alkhairi haka kuma shugaban kwamitin da'awa wanda yake shi ke ba shi shawara dangane da yadda ya yada da'awa da kuma yadda za a gudanar da abubuwa Malam Salahuddin Halilu Salis Allah ya saka masa da alkhairi akwai shugaban kwamiti na kula da wannan filin Alhaji Muhammadu Yadubara shi ma ah, shugaba ya ce Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya biya Allah ya ba da sakamako da aljanna haka kuma kwamitin shura na shugaba su ma shugaba ya ce a miƙa wasu kyakkyawan godiya bisa ga shawarwari na kwarai da suke bashi domin ganin cewa kungiyar nan ta ci gaba kuma al'amuran da sun dace sun na- sun nace insha Allah haka kuma Alhaji Ibrahim Jari Obanga da ya bamu masauki a wannan wurin da ake gabatar da tafsiri shi ma shugaba ya ce a gabatar da godiya ta musamman a gare shi domin ganin cewa da shi da 'yan uwansa Allah ya saka musu da alkhairi a saka kokari da yake yi na ganin canza structure ta wurin da kun san da ba ba raba haka wurin yake ba amma bana ka ga yadda al'amari ya kama ya ce wurin da ya ce an karanta al'amari da ya fi sha. Allah ya saka musu da alkhairi a masarautar Nilila ba mu gushe ba shugaba ce bai gushe ba sai ya haɗa ta da ƙananan masarautu da suke nan cikin gari waɗanda ke bada goyon baya ganin cewa da hawa ta yaku insha Allah irin su Oban Dawaki Nilila da kuma mai wannan unguwa wanda yake kusan kullum sai ka gan shi nan zaune ana gabatar da wannan tafsirin da shi shine Malam Bashar Hamza Allah ya saka musu da alkhairi ba daya haka kuma shugaba ya ce bai gushe ba sai kyakkyawan godiyarsa ta isa ga rundunar security ko kuma rundunar tsaro ta wannan karamar hukumar mulki ta kungiyar izala da kuma wanda ba ta kungiyar izala ba wato ma'ana ta gwamnati tun da gari biyu har ya kawo ga ss har ya kawo ga civil defense har ya kawo ga dukkanin hukumar tsaro ta jiha eh, ta ta karamar hukuma suna ba mu goyon baya Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma shugabannin agaji waɗanda suke ta ɗawainiya dare da rana su ga cewa wannan lalura ta tabbata Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma akwai yan abin da information wato si- eh, social media waɗanda su ne ke da alhakin yaɗa wannan ainihin da'awar a cikin rediyoyi da kuma hotuna waɗanda za ku gani a iska domin ganin cewa har yanzu ne da'awar ta yaɗu ita ma a zamanance insha Allah Allah ya saka musu da alkhairi dan uwa jama'a musulmi wato mutane suna da yawa gaba daga ƙarshe ya yi jam'i ya ce Allah ya saka mu jama'a musulmi da alkhairi baki daya da cikin da matasan mu da yaran mu maza da mata dukkanin mu Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya gwada muna bakin madada Allah ya sa muna masu imani mu sake ganin wani Ramadan kuma mu sake haɗuwa a wannan wuri tare da mallam insha Allah yan uwa jama'a musulmi a wannan bisa ga takaitawa shine jawabin da shugaba ya ce a iya a zuwa gare ku wanda muna fatar tun da abin gaman ne ba za a iya ambata waɗansu waɗanda ke ba da ainihin muhimmiyar gudunmuwa ba illa dai duk wanda ya ba da gudunmuwa Allah ya saka mishi da alkhairi kuma mun san Allah yake rai kuma ajiyar sa tana wurin Allah Allah ya saka mu da alkhairi baki daya amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daga ƙarshe kuma an ce a umarci malam umar a abubakar arki domin ya gabatar da addu'a da wannan tafsirin allah ya saka mai alkhairi baki da yawa da
وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا واغفر لنا ذنوبنا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اعداءك واعداءنا واعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين
اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم اصلح شباب المسلمين آمين.
اللهم اصلح شباب المسلمين آمين.
اللهم اصلح شباب المسلمين آمين.
وفتيات المسلمين اللهم اصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلحهم إلى الدين وإلى طريق المتقين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا عظيم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وأن تغفر لنا وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu albarka da mutuwa ta suratan muna tabbaka shi a cikin abin da ya gabata an ka share wata guda Allah ka ba mu ikon tabbaka shi a aikace a cikin kunan Allah ya ba mu ainihin lada kuma Allah ya sanya wannan ya zama jagora ya zama wasila gare mu zuwa gidan aljanna musulman da ba su da lafiya da gida na da asibiti Allah ka ba su lafiya Masu